الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الهيك بالهدى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق أجره ومقداره العزيز ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبدأ الله سبحانه وتعالى لقام ونرانا تجمع شاء يا وطن رمضان هجرة أبو الزبور الأليه عند أربعين دبيو وندي ديدي دا 23 ga watan hudu filajen isa da islam shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu ci gaba da tafsirin mu a wannan masallaci na majalisar takawa da yake gidan salman a bauchi a inda muka tsaya cikin surat al'ara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تعتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك أفي أنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم a ruwaito cewa mushrikai sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kunta nabiyan fa akhbirna an iswa idan har kai annabi ne to ga mana yau za a tashin alkiyama mata ta kuma yau za ta tashi fa anzalallahu ta'ala ta Allah ta'ala ya saukar da wannan wannan aya yas'alunaka anis sa'ati suna tambayanka game da tashin alkiyama da ake ta faɗa ayyana mursaha wai a wani lokaci ne za a aukar da ita ne kun ka gaya musu inna ma ilmu ha inda Allah iyaka sanin ta yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala wato ba suna tambayan wato alamomi ba ne suna tambayan ko sai a ce kaza ga watan kaza na shekaran kaza wannan Allah ta'ala ya ɓoye ya sani ya sanar da wanda ya ga dama amma kuma bai sanar da bayi ga baki ɗaya ba shi ya sa ma jibrilu da ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa mata sa'a sai ce masa mal mas'ula an hadiya alama min as-sa'i yaushe ne tashin kiyama sai ce masa wanda yake tambayan da yake mai tambayan sanin cewa ba ba a ayyade lokacinta ba ba a cewa ga lokacinta sai ce a sa'aluka an amara jiha au kama ƙari ce ina tambayanka alamominta sai ce an tali da lamatu rabbaka wa an tali tara kufatin ƙurratun halaka ri'a a sha'i ya tsawo da duniya baiwa ta yi ubangidanta wato na ƙasa ya zama shi yake juya na sama wayanda ake ganin su ne talakawa su zama su ne shugabanni akan wayanda suke su ne shugabanni ya an tabi da lamatu rabbata kamar yanzu zamani ne da yi kokarin ya mai da iyayensu su ne yara su ne masu masa biyayya barori su yi kokarin su mai da masu gidansu su ne yaran kuma dai shi ne dai waɗanda dai ma'ana ba ɗaukaka ba maɗaukaka ba su dawo su ne suke jin su ne manya a ƙasa ko a gari da sauransu kamar bayi haka su dawo su zama su ne shugabanni ya'ya su zama su ne bayi masu biyayya ga bayi na to ne ce kullum gaya musu ilma sanin ranar ta inda rabina gun ubangiji na la yujalliha li waqtiha ba wanda ya isa ya fito da ita har ya bayyana lokacinta ko kuma ba mai ba mai yaya lokacin bayyananta ko kuma ba wani ba Allah ba zai bayyanar da ita ga mutane ba duk dai yana daukan wannan fasara ba mai bayyanar da ita har lokacin da za ta bayyana nan ba wanda isa ya nuna lokacin illahu sai shi Allah shi kadai ne in ya ga dama lokacin ta in ya zo sai ya bayyana ma'ana ba wai shi ma zai bayyanar kafin lokacin ba a'a Allah ya rike wannan ya yi zagin wannan ilimin wa kansa kuma sai lokacin da abin ya faru a lokacin za a gani ba wai nan gaba wani lokaci Allah ya gaya mutane lokaci kaza bane a'a faqulat fis samawati wal ardi ta yi nauyi wa sammai ta yi nauyi wa ƙarsai fito da lokacinta ya sa'adu naka suna ta matsa maka da tambaya ka an naka hafiyun anha sai ka ce kai in kama tsune wai kai ka san lokacin kai ba ba kama tsune ka san lokacin ba to me yasa kake matsa maka da cewa sai an faɗi lokacin kullum zai musu inna ma ilmaha iyakati ilmin ta inda Allah yana gurin Allah ne walakin na kasarar nashi sai da yawancin mutane la ya alamuna ba su sani ba.
Kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الكير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون نعم kun ga musu la amliku li nafsi naf'an wala darra ni ma bana mallakan amfanar da kaina ko cutar da kaina illa ma sha Allah sai abinda Allah ya tsara min a rayuwana ni ma rayuwata tana hannun Allah ne Allah ne yake tsara ta ba ni ne zan shirya wa kaina amfanar da kaina ko cutar da kaina ba Allah ke ke shirya mu wannan walau kuntu a'lamul ghaiba da na zama na san gaibi irin su tashin alkiyama lasta kasartu min alkhair da na yawaita aikata alheri wannan duk da dai manzo sallallahu alaihi wasallam yana yawaita aikata alheri wato duk lokacin da aka ce maka ga abu na zuwa wataƙila za ka fi matsuwa da aikata da tanadi domin sa kafin lokacin ya zo shine wato ba kuma ina yana nufin gaibi na kiyaman kawai ba da na zama na san da yawa daga cikin wasu al'amurra na gaibi ai da sai in kare kaina daga wannan idan na san zan yi rashin lafiya na san maganin rashin lafiya sai in tsare ciwo ba zai zo same ni ba wa ma masaniyar su da mummunan abu bai taɓa samu na ba in ana ni ban kasance ba illa nazirun sai dai ni mai gargadi ne wa bashirun mai bishara ne li qaumin yu'minuna ga mutanen da suka yi imani dan haka shi wanda ya yi imani ana ce masa ka ji tsoron tashi kiyama kawai zai ji tsoron ta ne ba wai zai ta binciken ranar ta ne zai yi aiki na domin ta ba wai zai zai ta neman kaman wato kai baka da niyan ka aikata komai mai kyau sai lokacin ya zo ka gyara to ayan san lokacin ya zo ba za ka iya gyarawa ba sannan kuma cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya laukunta alamul ghaib wannan kuwa san gaibi kake kake ne domin Allah yana cewa tilka min anba'il gaibi ruha ilayhi saboda haka Allah ya gaya masa wasu labarai na gaibi amma gaibi anan akwai gaibi a gurin mu akwai gaibi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaibi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine duk abin da Allah bai sanar da shi gaibi a gurin mu kuma akwai abubuwa wanda Allah ya sanar da manzon Allah ya san su mu kuma ba a sanar da mu akwai kuma wanda ya sanar da manzon Allah manzon Allah ya sanar da mu kuma har yanzu lokacin su da yi kuma har yanzu yana nan a dangi tun da lokacin su kuma an gaya mana cewa ga yanda yake ga yanda yake saboda haka gaibi ya tafi kake kake akwai wanda Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda bai sanar da shi ba don ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai san gaibi ba yana nufin wanda Allah bai sanar da shi in ana ne ban kasance ba illa nazirun sai mai gargadi ne kawai game da zuwan can sai mata tanadi kafin ta zo wa bashirun mai kuma bishara ne ga wanda suka yi tanadi kauyin ga mutane yi nuna wanda suka yi imani هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت هملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين نعم نعم الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة واحدة shi Allah shine wannan da ya halicce ku daga rai guda ɗaya shine annabi Adam waja'ala minha zawjaha ya kuma saka matar ran daga gare ta wato ya halitta hawa'u daga haƙarƙarin hannun dama na annabi adam wadda alamin liyas kuna ilaiha don ya samu natsuwa zuwa gare shi ita ma ta samu natsuwa zuwa gare shi sannan ya samu natsuwa zuwa gare ta ita ma ta samu natsuwa zuwa gare shi shine yayi mace ta zamanto abin ɗebe kewa wa namiji Balan mata da shaha yayin da ya tara da ita hamalat hamlan khafifan sai ta ɗauki ciki ciki wanda yake mara nauyi wato ba mai wahalarwa ba kamar rabbihi sai ta zama da cikin har zuwa lokacin da aka ɗauka masa na haihuwansa falamma asqalat lokacin da cikin ya nauyaya ya kai ga a haife shi da'awa Allah rabbahuma sai suka roki Allah ubangijinsu lain ataitana salihan idan ka ba mu da nagari lanakunanna min ash-shakirin lallai za mu kasance cikin masu godiya wato in ka ai arzuta mu dalin kyau irin mu kamar yadda wasu kace wanda yake mai cikakken halitta mai kyawawan halaye wasu kace saboda sun ga lokacin babu wani halitta sai su kuma ga dabbobi iri iri to ban sani ba ko za su haifi kaman su ko za su haifi kaman waɗannan dabbobin shine suke roƙon Allah ya ba su tsane kaman su mai sifa irin nasu kuma mai hali mai kyau فلما آتاهما فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون نعم فلما آتاهما صالحا لو تسند الله يباس دانجل واتو جعلا له شركاء sai suka sanya masa abokan suka sanya wa Allahn abokan tarayya shi ma kuma cikin wannan ƴaƴaye da ya ba su maganan ba wai tana komawa kan annabi Adam da Hawwa'u ba wato lokacin da Allah ya ba wa Adam da Hawwa'u ƴaƴaye ya ba su ƴaƴaye mafi yawanci kowane ciki in ta yi takan haifi namiji ne da mace namiji da mace namiji da mace ana haɗa ɗan ɗan wannan ciki daban da ɗan wani ciki daban har aka samu mai taurin kai a ciki ya yi taurin kai ya fara sabon Allah a cikin ƴaƴan ya ƙi bin umarnin ubansa da aka ce karya a wuri na cikin sai ya ce sai na cikinsa zai aura to ana tafiya ana tafiya jikokin annabi adamu suna hayayyafa suna hayayyafa suna hayayyafa har aka kai ga inda aka samu ƴaƴaye kuma suka fara maida wasu abun halitta mutane a matsayin abokan tarayyan Allah wannan shine asalin fassarar da wasu yawan malamai suka tafi a kan ba wai su annabi annabi adamu ina yana annabin Allah ai ba shi ake magana ba ba shi ne yayi wa Allah abokan tarayya ba jikokinsa na baya aka fara samun tun daga ‘ya'yansa aka samu jabbari wanda ya ibin umarninsa yake aikata abin da ya ga dama har ya kai da ya kashe ɗan uwansa to kuma ƙasa ƙasa daga cikin jikokin wannan jabbarin aka ci gaba da samun shaidanin yara wanda kuma har aka kai da wanda ma suka ce ma za su bauta ma wani ɗan adam shine ma'ana ja'ala lahu shuraka suka sanya wa Allah abokan tarayya fi ma atahuma cikin abin da ya ba su wata'ala Allah Allah ya ɗaukaka amma yi shirkuna ga barin abin da suke tara shi da shi wajen bautawa na'am أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون a yi shirkuna yanzu banda rashin hankali su a tara ma la ya haluku shay'an abin da baya da ikon ya halitti komai su ce wai shi ma Allah ne shine tambayan da Allah yake magana yake yi a wasu wurare cewa shin kan sun ga sun yi halitta ne fata ta ba alkhalqu alaihim sai sai halittar ya rikitar da su idan ka ga wani kan gefe yana yin mutane yana halittar mutane da dabbobi da sauransu yayi yayi wata sama yayi wani abu kaga nan gefe ma wani yayi to sai a- wani- kana da hujjar rikicewa sai a to wanda yayi wa'incan samman nan da wa'incan mutanen nan shine kun- kan Allah ne ko wanda yayi wa'annan ne shine Allah to baka taba ganin haka ba amma ka dauko wani abu dodorido kawai dan dai lalacewa ka ce wai shine ubangijin ka ko shi ya halice ka ko shi yake halitta ko shine abun bauta shine Allah subhanahu wataala yace ai kuna yanzu sa tara ma Allah ma la ya tabuka shay'an abinda baya halittan komai wahum yukhlaquna su kansu wa'annan da suke tarawa Allah din halittar su aka yi su kansu halittun da ake tarawa Allah a ce su ma abun bauta ne ai su ma halittar su aka yi to me ya- me ya rikitar da ke me ya lalata tunaninka har kake bauta mu na'am ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون wala yastati'una lahum nasara wa'annan gumaka da ake bauta ba su da ikon taimakon masu bautan su wala anfusuhum yansuruna ba su ma iya taimakon kansu shi yasa wani daga cikin wato ah, mutanen zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke bautan gunki dalilin aiki da hankali ya fahimci cewa bai kamata ya bauta wa gunki ba yana da ɗansa wanda ya musulunta shi kenan idan ɗan idan baban baya nan sai ɗan ya zo ya ɗauki gunkin sai ya jefa ya jefar da shi waje shi kenan zai zo ya ɗauke shi ce kai waye ne wannan ya share shi ya share gunkinsa ya mayar da shi inda ya ajiye shi ya ajiye shi sai zo ya sake samu ranar kawai yaron sai bai ɗauko shi wannan gunkin sai zo jefa shi a cikin wata bola ya ɗaure shi da da wani mushen kare ya zo ya ce kai yawo ko da ƙyar ya kunce shi daga jikin wannan mushen kare ya ɗauki gunkin ya tafi ya ce kai ya ɗauke shi ya jifa ya ce ka bani haushi wallahi kai ba ka iya taimakon kanka ne ya Allah na ba ka iya taimakon kanka ce wallahi kai da ubangiji ne ba yanda za a ɗauki a ɗaure ka kai da mushen kare ku zauna a wuri ɗaya zai watsar da ke da shi ma ya daina bautan gunki ta ga ai ya ja hankalinsa ne ta hanyar hikima amma shi bai san ɗan ne yake ba ya ɓuya yake yin wannan don ya ganar da shi to shine Allah subhanahu wata'ala yake wala yastati'una nasara anfusihim eh, wala yastati'una nasarahu na wala yastati'una lahum nasaran ba su da ikon taimako gare su su kansu amma suna ta cewa wai gunki aje ana ta roƙon gunki Hmm? wala anfusahum yansuruna su kansu mun kan ba su iya taimakon kansu idan gobara ta kama a cocin gumaka sai su ga wai an wai banda suke bautar su ne suke zuwa ceto suna ta tiba suna tserar da alloli kar su kone to fi sabilillah wannan kawai da ya kamata mai bautar gunki ya san cewa gunki baya da wani amfani na'am وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون wa in tad'uhum idan kuka kira kuma kan nan ilal huda zuwa zakariya la yatba'ukum ba za su bi ku ba inda za ku gaya musu wani abun alheri ku ce ya kamata su yi wa kansu ko su yi gobe ba za su taɓa yi ba Allah ne yake yin abun amma sai ku ce su kuka yi mutum ya zo ya faɗi gaban gunki ta ce ya masa kaza ya masa kaza in Allah ya sa abun ya bukata ta biya ya je yana cewa gunki ne saboda ɗimauta da lalacewa sawa'un alaihim alaikum ai daidai ne a gare ku autumuhum kun kira su am an sun sami tuna ko kun shiru duk ɗaya ne yasa annabi ibrahim da yazo ya ja hankalin mutanen da suka zo suka ce za su je su wani hidima sai ce shi baya da lafiya ba zai fita ba suka tafi sai ya shiga cocin gumarka ya samu gumarka ga sunan kowanne da dogo da gajere da karami da gogo duk ya gan su ga sunan sai ya ga babba dogo kato shi kenan ya ɗauki gumarka ya ɗauki sannan abin nan gatari ya ce duk an saka musu abinci ana jiran an dawo a yi walima kuma an zo an sa gunki a gunki ce a gunki ya fara sa albarka in an zo kuma sai a kama shi kuma a ce wa gunki ya ci yanzu gunki ya ci yana tsaye sandar da ya zo ya tsaye su ya zo ce to ku ci mana ba abinci aka zuwa muku ba ne suka yi shiru har ga marasa sun yi marasa ladabi ana kan su abinci suka ci ci sai ya ɗauki gasari ya samu wannan ya sare samu ya sare kan wannan girbe wannan duk ya bibe kare da su gabaki ɗayan su sai bar babban sai bar babban sai ya je ya ɗauki gasar sai ya rataya wa babban sai ya tafi abin sai ya je ɓuya kenan suka dawo la ila wanda ya wannan kai lalle wannan ya cuce mu wannan mutum ya yi ɓarna wannan su je su tambayi wannan waye waye wannan aiki kin ba mu sani ba mun tafi tare da kuma kai waye wannan aiki ne a shikenan suka je suka ce sami ina fata ne zukuru mai tsarin da ibrahim ai mun ji wani saurayi a garin nan yana ta'aibar ta gumarka yana ce ba shi da kyau ana ce masa ibrahim ka asu bi ala ilmin nasi la Allah mu tabi ku je ku zo da kowa ya gane su sai da ba ruwan mu shi yayi ba mu muka yi ba haka zo an tafi an tafi da alatina ya ibrahim kai kai haka da gumakan me an san musu an kakkare da an sassare su an zuwa a'a mu je mu je mu je mu je mu gani ya bi su aka tafi haka aka yi ai ga shi nan tun da kuka gan shi da sai da gatari ne shi ne babban su ya yi fushi da su ne hala shi ne ya ɗauki gatari ya sassare su ku tambaye shi a Ibrahim ai ta san wa'annan ba su magana dama allolin ba sa magana ne ta ce kai Allah wata ranku yanzu a ce abin da kuke bautan baya magana baya iya kare kansa shi ne kuke bautan su shi na sun koma eh gaskiya ne gaskiya ne abin da ya faɗan da sai mun cuci kanmu da muke bauta a'a sai wani mai wayo a cikin ku munafiki a'a dama ka san ba sa magana dama tuntuni ka san ba su magana wannan yake nuna kai ne kan sare sai yace to in ko kun san ba su magana kuna bautan abun banza mara amfani ke shi ne kuke bauta wa ɗan itatuwa sandararrun abubuwa wanda ba su da amfani ga wanda ya halitte ka ya maka biki ya baka lafiya yake baka abinci yake baka ilimi yake ba su yake taimakon ka yake menene kuka bauta wannan ku bar bautan wa'annan abubuwa ku zubar ku dawo ga bautan Allah salon da ya bi kenan na kiransu zuwa ga Allah sai sai manya-manyan inda ka ga ana shaidar ta irin wannan akwai asalin masu cin amfanin abu wanda suka fake da abin suke samun abin duniya sai suka zo suka ce mabiyansu lallai bala'i zai faru a garin nan a kashe alloli haka da yawa to a ganin ma ya kamata mutum ya gane a kashe allah da yawa haka kuma allolin nan ba su yi fushi da mutanenmu ba ai in bala'i ya fara zuwa nan garin sai kowa ya dan ana kudan to yanzu ne za mu har kohon su ru'aliya ta ku je ku kama shi ku kona ku taimaki gumakan ku dan kar su yi fushi da shine suka shine maruzu munafiki da yake shine shugaban shaidancin yace a je a kamo shi a zo a kona yace illal ladina tad'una in من دون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن الذين تدعون kaga waɗanda kuke wa bauta min dunillahi ko bayan Allah ibadun amsalukum kuma bayi ne kaman ku fad'uhu har ma kun fi su dan ku kuna ji kuna gani kuna motsi kuna aiki su kun ba abin da suke kun sassaka su ne kawai kun ajiye su a buke haka fad'uhum to amma ku kira su bana falyastajibu lakum su amsa muku mu je mu tsaya a gaban gunki ka kira shi ya amsa kowa ya je kira gunkin sa ya amsa masa in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya ne cewa gumaka suna amfani ko shi malam bahaushe lokacin da yake bautan aljana yar tsaniya ko ko yake albautan aljanun kuka ai damfara suke yi manyan sai a sai a tona sai a shiga cikin kogon kuka shi bokan sai ya shiga cikin kogon kuka sai ya buya sai a zo a taru aljanun kuka na na suke wani katon banza ne a ciki wani katon banza ne a ciki sai a nuna wai kukan ne to kuma dai ma mutum da yake ya riga ya canfa sai ya razana su kuma sun iya canja murya muryan da za ta firgita mutum a ce a aljanan saniya ta yi magana ta ce ka za ka za a je a kawo awaki guda biyar a yi ka za ka za ka za in an kawo su sai su dama akwai masu hidima su ne masu hidiman aljani to su za su je su ci abu su yi hidiman to su waɗannan masu hidiman su ne asalin bala'i duk nake jantakan bautan wani Allah su suke zuga saboda tanan ne suke ci suke sha suke rayuwa nan ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون نعم ألهم أرجلون شنو وين نقوم كذا كتب بوتا سنة لقفافو me yiwa mai wata gudu ce eh ga shi nan an sassaka musu kafafu ga shi nan to yamsu na biha suna tattakawa da wannan kafafu babu amlahum a'yunun ko suna da idanu me yiwa ce ga shi nan gululu an an tona ga ranin sanin ga shi nan yayi kato to yusiruna biha suna gani da wannan idon kamar yadda kuke gani to amsa wa kanku am lahum azanun ko suna da kunne eh kun sassaka musu wani abu wai sunan sa kunne yasma'una biha suna ji da wannan kunnen in an yi magana su ga sun amsa ni da askin kullu gaya mu ud'u shuraka'akum ku kira wa'annan gumakan naku sun maki duni to ku haɗu ku yi ta min makirci ni ba na tsoron su ba kun ce alloli ba ne to duk allolin gunki na duniya ku haɗa su su haɗu su shirya duk makirkin da za su shirya mu fala tunziruni da ku da su dukkan ku saurara muku gani ko za ku samu nasara a kai wannan ma yana nuna cewa abin banza ne in kun kuma ka suna da tasiri ko ku masu bautan su kuna da tasiri ai in kuka haɗu sai ku iya maganin wanda yake kin bautan su me yasa kuka kasa me yasa kuka bari annabi ibrahim ya gama aikinsa gumaka ba su kashe shi ba ba su halaka shi ba ba su lalata shi ba ya yi nasara a kan su wai da irin raunanan alloli ne haka har zuwa su annabi isma'il da ishaqa da yaqubu da annabi yusufu da annabi musa da annabi isa da sauran annabawa gabaki daya duk suka yi nasara duk suna yakan allolin banza da wasi inda allolin kirki ne na gaske da ake suna da tasiri da ba su yi nasara a kansu ba tsari baya nasara akan mutumin Allah domin wannan yana tare da Allah na gaskiya wannan kuma yana tare da shegantakar banza na'am إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين bari in sanar da ku inna waliya ni mai jibantan al'amari na shine Allahu Allah Allah ne ya turo ni shine mai kare ba ni tsoron kowa allazi nazzala alkitaba wanda ya saukar min da alqur'ani wa huwa yatawalla as-salihin shine kuma yake jibantan dukkan mutane na kirki yake kare su da nasararsa na'am wallazina tad'una min dunihi والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ولا أنفسهم ينصرون والذين تدعون كوكما وإن دكوك بوتا ما من دونه كما باين الله لا يستطيعون نصركم ba ma za su samu i- ba su ma da ikon taimakon ku ni wanda ya turo ni ya ba da littafi shi ke jibantar al'amari na shi yake kare ni shi yake taimako na kuma shi ke taimako na akan duk sharrin ku nake samun nasara ku kuma wanda kuke bautar su ba su da ikon su taimake ku la yastati'una nasarakum ba su da ikon taimakon ku a bukatun ku duk da kuke da shi wala anfusahum yansuruna ba ma za su iya taimakon kansu ba su ba za su iya taimakon ku ba ba za su taimakon ba za su iya taimakon kanku ba Eh, ba ba za su iya taimakon kansu ba su kansu gashi nan na shigo masallacin Ka'aba na same su dungun dungun da sanda nake ture su ko ba haka ba sandan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sana ya shirin sara ya shiga Makka ya shiga ɗakin Ka'aba ya samu gumaka tari masu yawa da sanda yake rance ya ya ja wannan ja al-haqq wa daqa al-batil inna al-batil kana zahuqa sai ya jawo gunki daga inda aka dora shi sai ya faɗo ya ya kansa ya sare hannunsa ya gutsare su kuma sauran sahabbai su sa digogi da me su ta faffasawa allolin kenan to kaga su ma kansu ma ba su iya taimakon kansu to lokacin ma tukunna ana cikin babban duhun sai na bautan wani abu a sassaƙa shi haka a ajiye shi ana cewa Allah ne na'am
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون na'am wa in tad'uhu tad'uhum ila al-huda idan kuka kira su zuwa ga shiriya la yasma'u ba su ji. ka dade ka kwana kana magana gunki ba zai taɓa mayar ma da amsa ba wata rahun amma za ka gamsu yin zuru na ilaika ga su idanuwansu haka kamar suna kallon ka ne wani la yasuru na amma ba sa ganin ka wannan duka ana yi ne wa waɗanda suke cikin wannan ɗemuwa don a wayar musu da kai amma manzo Allah da sahabbai duk sun san wannan amma su sauran da suke bauta jawo hankalin sai an yi ta musu haka dubi gunki dai ka gani ka ga idanunsa gudu gudu amma ba ba ganin ka yake ba ka kai musu tsole ka je ka sa yatsa za ka tsole idanun ba zai faɗi hannun ba ba zai kyamta idanun ba to me yasa kake bautan wannan ka fi shi ma muhimmanci na'am خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين wabil afwa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka dauki hakuri da yafiya ka dauki hakuri da yafiya irin wayannan masu shegantakan nan kai maganin su da hakuri su kullum mai kira zuwa ga Allah mai neman shiriya shi nashi hakuri ne idan kace za ka rinka tunzuri sai ku yi ta faɗa da mutane kuma shi ke ɗan da yake zuga waɗannan shaɗanun su zo su rinka maka izgili ko su rinka maka shegantaka an shi burin sa ke burin sa ke nan ya haɗa fitina kada a zauna lafiya ko kuma fitinan da yake yi ya sa kai ɗin hankalinka ya tashi ka kasa yin aikinka duk bukatan kenan duk inda ke ɗantaka take haka ne wanda ke kira zuwa ga Allah ana samun waɗanda su kuma aikin su shine su zo su tada hankali saboda ya zama shi hankalinsa ya rabu biyu ko kuma hankalinsa ya koma kan shi ne aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da hakuri hmm. ibn kathir yace hada ashar al aqwal wannan shine mafi shaharan zantuttuka wato amrul lahu alaihi salatu wassalam bi makarim al akhlaq shi manzo Allah ya tafarsu da kyawawan kyawawan dabi'o'i ai akhadhu bis sahli ya riko da abu da mai yake mai mai sauki al yasir fi mu'amalatin nas wajen mu'amala da mutane wa mu'asharatuhum da zaman sa tare da mutane ibnu kasir yace yashhadu lahu qawlu jibril lil rasul sallallahu alaihi wasallam abin da yake shaida wa yake da shaida ma wannan fassara shine fadin mala'ika jibril ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi makarimul akhlaq sai ya fassara masa makarimul akhlaq din da yake inna allaha ya'muruka Allah yana umurninka an ta'afwa amman zalamaka kai afwa ga wanda ya zalunce ka dole ne ka gamu da wannan zalunci ko jiki da jiki ya zalunce ka a jikinka ko zalunci na taɓa dukiyanka ko zalunci na taɓa ɗan uwanka ko danginka ko taɓa mutuncinka duk yana da gaske ko ɓata suna duk ne ba a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la majnun a a wannan boka ne a a menene a a kaza kaza to duk waɗannan kalmomi da manzon idan zai amfani zai ta da hankalin saboda su ai ba zai yi aikin da ya zo yi ba an gane wata wuce man haramaka wanda ma ya ba ka kai ka baki ka masa alheri wata sila man kaka ka wanda yake maka zumunta kai ka sadar da zumuntar da shi kenan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce idfadil lati ya hasan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawa in ka Allah huwa waliyun hamid ai shi ba waliyun hamid din bane har abada ba son ka yake ba amma ba za a ji kuna faɗa ba sai a ga kuna tare kuna taɗi kuna menene sai a ce ai wani mutum wani ne ko ba haka ba shi ne ka Allah huwa waliyun hamid me ya ka me ya kawo haka kai illa allazina sabaru ba wanda yake samun hako sai mai hakuri wa ma yana tsaha illa zu harbin azim saboda haka idan kuma in ka ce da ayyan da yake yi kai ma za ka yi to sai kullum a cikin ke faruwa ne a gidan ruwa ne kullum ana ta hayaniya kullum ba a zaman lafiya ko ba haka ba shi wani lokaci wani mutum ya zo zai shigo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin masu cutar da manzo Allah sallallahu sai aka ce ibn al-ashira ya zo wurin ka ce bisa ibn al-ashira bisa ibn al-ashira bisa ibn al-ashira sir da ibn al-ashira sir da ibn al-ashira sir da ibn al-ashira da ya shigo manzo Allah ya shigo da ya shigo manzo Allah ya miƙe lai zauna aka yi aka yi raha aka yi ta'i aka yi komai har ya tashi ya tafi sai ta bata ya rasulullah ga abin da ka faɗa game da shi amma kuma ya shigo mun ga ka masa kaman wani ɗan uwanka ko menene ka yace inna nabushu ila qaumin wa qulubuna kal'anun mu muka rinka bushasha mu rinka take fuska wa mutane amma zuciyar mu tana la'ana saboda mutanen banza ne duk wanda baya da mutunci to an ce kai kan kana da mutunci kar ka biye mu shi ya riga zuwa da nan bai damu da ya zuba da naka bai damu da ko a kasuwa ne rike wuya rigar ka koyi abin nan ba in an zo kuma wa za a zarga shi haba shi ko kai wani kuma yanzu zai kula wani hali ne fa dan shaye ɗaya ne ko ɗan gaba ne ko mara hankali ko mara mutunci da kowa ya san to kuma kai da gaba da ya ce kai ma kai ma kana biyar har ma da kula shi har kuke haka da saboda haka shine to wa'annan an koya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya koya mana kai riko da afwa ko menene ya taso ka yawaita yin afwa wa amr bil urfi kai umarni da ya kamata wa arid anil jahilina ka fita sha'anin jahilai wanda za su maka wauta jahilci anan ba rashin ilimi bane jahilcin jahiliya ne da yawa mutum zama yana da karatu jahili kuma yanzu wani lokaci abin zarin ya aibanta wani ta hanyar ta kai dangin ka ba dan kabilan ka dan dangin ka za ka zama sai aka kawo sai ya kawo manzon Allah ka sai ce ya aba zarin innaka mu'un fika jahili kai mutum ne a cikin ka akwai jahiliya ai ba ana nufin wai jahilci bane yana aikin irin ruwa kamar yadda wani mawaƙin jahiliya yake cewa ala la yajhalan ahadun alaina wala jahala fawqa jahalil jahili kada wani mana jahilci mu jahilci zama da jahilcin jahili ai kaga wai ba wai ba ilimi bane a kar mu ce mana wauta mu ma masa wautan da yake wautan masu wauta an gane na'am to shine yace wa alil alil jahilina ka rabu da wawaye shine mafassarar a ce نعم وإما ينبغنك من الشيطان نبغ فاستعذ بالله إنه سميع أليم وإما ينبغنك من الشيطان نبغ ميوال والشيطان يزوي يسامك ونوى سواسي لديه عندك في الجنزو شيطان ko su kawo maka wasu zantuttuka da za su dinka ɗan jan hankalinka zuwa wani shakka-shakka ko kuma wato wani wanda ke dan ya rinka ma wata karka yadda sai ka rama karka yadda sai ka dauki mataki to fasta izillah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk lokacin da wani shaitani ya zo yana son ya dame ka ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko zuciyarka ne ta ji wasu wasi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to tunda shaitanin ne in shaitanin mutum ne ma sai mai gidansa ya jaji su tafi tunda ba sa son a yi neman tsari da su innahu sannu dai shi Allah sami'un ne jin addu'ar ka ne da kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim din nan zai amsa alimun masani ne na'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا sani dai waɗanda suka sifantu da tsoron Allah su idza massahum ta'ifun min ash-shaytan idan wani waswasi daga shaytani ya zo ya shiga musu zuciya kamar wasu za ka ji suna cewa sai su ji zuciyarsu suna ce musu wani tana faɗin wani abu na saɓon Allah to maganin wannan kai kai kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ka karanta kula uzu kai dai ka karanta kula uzu da rabbil falaq da kula uzu da rabbin nas tazakkaru sai su tuna azaban Allah fa idza hum mubsiruna sai kaga sun dawo cikin basiran sun dawo cikin hankalin su na'am wa ikhwanum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun wa ikhwanuhum yan uwansu shaytanu yamuddunahum su suke da injiza su tilgayi cikin halaka shaytani dan uwansa shaytani shi zai zo ya rinka zuga shi yana ce masa kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza sun malayi kusiruna kuma shaidanun da suke zuga sun nan ba za su taƙaita ga barin wannan abin da suke yin ba sai sun ga sun zuga wanda suke zugawa ya aikata abin da suke so ya aikata saboda haka kai ba abin da ya kamata kai sai ka haɗa su da Allah wanda shine maganin su wanda zai raba ka da sharri nan وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اتبعتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون نعم وإذا لم تأتهم بآية إذا تقضوا بريكا ka kawo mu'jiza kaza mana kai mana kaza kai mana kaza kamar yadda suka ce tubajirar da namilar abu yanzu ka fasa maka duk ko ina ruwa ya rinka kulkula a rinka samun ruwa in ba haka ba ba mu yadda kai annabi bane ka kusa da wayannan duwatsu wurin ya zama ya zama fili a a sauko ma da zinariya daga sama mana ko ka kawo mana Allah da mala'iku kaga duk aiki ne na ma'aikata ko ba haka ba duk irin wayannan suke nema wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi idan su ga haka bai faru ba kalin sai laulan da za to ka yi da karfi da yaji mana ka jawo mana ai kai annabi kai annabin Allah ne kuka gaya mu inna ma attabi'u ma yuha ilayya ni fa na gaya muku ina jin abin da Allah ya min wahayi ne in zo in isar ba ni nake yin waɗannan abubuwan ba idan kun ce sai an yi waɗannan abubuwan ku jira wanda yake yin za ku ga abin da zai yi da ku min rabbi ina jin abin da aka min wahayi ne daga ubangiji na haza basairu ai ga hujjoji nan min rabbikum daga ubangiji ku me yasa kuka je kuna neman wani abu an ce ku kawo sura daya ko aya ɗaya ko kuma ko surori goma ku kawo kun kasa kawowa ku kwaikwayi ƙur'ani kun ce zancen mutum ne ni nake ƙirƙirowa ku ma ku yau naku ƙur'anin ku kawo a zuwa ajiye a zuwa a duba a gani saboda ai ku larabawa ne kun ce ma kun girme ne kun daɗe kun san larabci kun kun ƙware to ku kawo mana sai ku je kuma ku shiryo sura ne ku kawo to ka gani kun kasa kuma kun je kuna neman wani abu daban ai wannan ba ba shi ba gwanin ka kenan ba abinda aka ce kai ka kasa sannan kuma wata na neman wani a kawo maka wani abu daban ka fara da wanda aka sa ka tukunna idan ka iya yin sa to sai ka nemi na daga baya amma saboda kamar yadda malamin ke faɗa saboda mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi duk abinda kafiran nan suka ce ayi wallahi sai da Allah ne amma da lokaci yanzu ka je maka ina duwatsu su jabalu umar su wane ne duk an nike su kamar da suka ce a nike din ya zama hanyoyi an nike ko me aka yi gurin hanyoyin suka ce ya gudanar musu da ruwa ya rinka bubbuga daga sama da ƙasa maka ka maka ko ko abuja babu ruwa a irin maka ba ko ko ina kake son ruwa ko a rami ko a ko ina ruwa gashi nan mutane su yi alwala su yi menene gashi a wadace Allah ya yi saboda Allah baya duran a yi wa manzan Allah goyi sai da ya yi wannan sun ce a zama ya zama aure ko da laka baitun mai zukurfin gidanka ya zama ta ko ina zinare sai da kabarin manzan Allah ne ko ina zinare ne to da haka shi Allah duk da dai abin dai an dauki tayan amma Allah subhanahu wataala sai da ya yi maganin wannan abu da aka faɗa na goyi autar qadis sama bai je saman bane ya je sun saboda haka babu abin da suka roƙa ko da ko wani injilin da suka fita sai da Allah ya yi na'am kaza wa hudan wannan littafi kiriya ne wa rahmatun kuma rahama ne da kaumin yuminuna ga mutane waɗanda suke da imani na'am wa idza quri'a al-qur'an fastami'u lahu wa anfitu فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وذاك samu kafirai da yaransu suna zuwa su taru su ce idan manzo Allah fara karatu ku yi ta ihu ta ihu ku yi ta surutu har kar kowa ya ji ce la tasma'u li hadha alquran kar ku yadda ku ji karatun qur'ani wal gauti ku yi ta surutu ku yi ta hayaniya har ma mutane su zo ta Allah Allah kun tagalibu in kuna haka sai ku rinjaye shi sai zama ya kasa ne zai faɗa mutanen ma su kasa gane da abin da yake faɗa da abin da kuke faɗa su kasa ganewa ɗabi'a ne na kafirai da mutanen banza to shi shine sai Allah subhanahu wataala ya ce ku mu'minai wa idza quri'a alquran in kun ji ana karanta alqur'ani fastalu lahu ku yi shiru ku ku saurare idan kafirai su suna ta hayaniya ku ku natsu ku sa kunne ku saurari abin da ake faɗa wa ansitu ku yi shiru la'allakum turhamuna in kuna yin haka sai Allah subhanahu wata'ala ya muku rahama amma in ba ku yin haka fa ma'ana babu rahamar Allah kenan na'am واذكر ربك في نفسك تدعوءا وخيفة ودون الجهر وكيف تودون الجهر من القول بالغدو والآفات بالغدو والآفال ولا تكن من الغافلين واذكر ربك كتنا أبنجدنك في نفسك أزوتيرك تضرعا كما ميكس أهدكي وخيفة كما مينون الصورو غريب wa dunal jahari kana iya yin ambaton ubangijin ka ba tare da ɗaukaka murya ba ka bayyanar sama sama shine dunal jahari min al qawli bil guduwi da safe wal asali da yamma saboda haka masu akwai wani lokaci da mutane suna zikiri wani wanda kurra baka shi na kurra baka shi wato ita ga wannan kaga wani kidahu min jahili kuma kurra baka shi na suka shi kansa ne san me yake karanta ba ayan anan tana ba shi amsa a cikin ayan akwai amsa eh wazkur rabbaka fi nafsika aka ce an baka fuska wajen zikirin Allah fuska biyu akwai wanda zaka yi a zuci bil gudu wal asali malamai ma suka ce sallan sallan sallan azhar ne da sallan la'asar sune ake magana bil gudu wal asali safiya da sallan safiya da sallan azhar da sallan la'asar bil gudu wal asali to wanda aka ce fi nafsika ya shafi sallar azhar kana karatun qur'ani a bayyane ne sallar la'asar kana karatun qur'ani a bayyane ne to wal wal asali kuma sallar magariba shine dole jihari kai shi ba tsaga murya sosai ba amma a bayyane sallar isha'i sallar asuba ne wannan du'a bayyana ake karatu wasu malamai sun fassara shi da haka wasu malamai sun fassara a'a kawai Allah ya baka dama ne in za ka ambaci Allah ko ka yi kamar lazimi kana yi ba wanda ma ya san me kake faɗa kana dan jaddar zinka ka ga firar ta kenan ko ko kuma ka yi kamar wazifa shine dunan jihar min alqawli a bayyana haka ba kamar kiran sallah ba amma dai ba a son ka zama ambatan Allah da kake kamar kiran sallah in ba kiran sallah bane kiran sallah shi ma yana da mahallinsa an gane to shine aka ce wazkur rabbaka ta ambaci ubangijin ka fi nafsika a cikin zuciyanka tadarru'an kana mai kaskas da kai wa khifatan kana mai nuna tsoro gare shi wa duna al-jahl min al-qawl ka kuma kana iya kuma ambaton ubangijinka a wajen bayyanarwa ba na ɗaukaka murya mai ƙarfi ba bil huduri safiya wal asali da maraice wala takun karka kasance min al-ghafilina daga marabtana wato kowane hali dai kake ciki ya zamanto la yazalu lisanuka rataban min zikrillah kada harshen kai gushe baka jika shi da ambaton Allah in ka samu yi a hankali kai a hankali in ka samu lokacin yi a bayyane kai a bayyane na'am إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون innal ladina kaga waɗannan inda rabbika da suke gurin ubangijinka wato mala'iku muqarrabuna wanda suke abin kusantawa da fadan Allah mala'iku la yastakbiruna su kansu ba su girman kai an ibadati ga barin ambatansa wato ba sa ba sa yankewa ga barin ambatan Allah to idan har mala'iku ma wanda su Allah ya ɗaukaka matsayin su ya kai su fadansa ba su yanke daga ambatansa ba ina ga kai jigari jigari wai sabbihuna za ka samu kowane lokaci suna masa tasbihi wala hu yasjuduna suna sujada ga Allah subhanahu wata'ala na'am bismillahir rahmanir rahim يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين suratul anfali wannan sura ana sanin ta da suran anfal wato riban riban yaki wanda ba a yi yaki wajen tattara ta ba suran tana da wato ita ce sura ta takwas a cikin alkur'ani ɗaya daga cikin surorin madina ne wanda take magana game da shari'a musamman abin da yake rataya da yaƙe-yaƙe da jihadi don ɗauka addinin Allah ta yi maganganu a kan shari'o'i irin na ɓangaren yaƙi da shiryarwa na Ubangiji a kan ga muminai wajen yadda za su tsara tafiyar da yaƙin su fasu zama yaƙi irin na kafirai irin kawai kowa a kashe kasan yaƙin musulunci ba haka ba su yaƙin kafirai kowa a kashe ne kuma kuma babu wani ka'ida cewa in lokaci mutum yayi kaza a bashi mutum yayi kaza a bashi a to musulunci ya tsara wa musulmi su yanda za su yi nasu yaki da kuma yanda za a yi da ganimomin da aka samu na wurin yaki a ta zo ne bayan an yi yakin badar ita wannan suran ta sauka ta fara da farko ta fara magana akan lokacin tarihin shigowar wato ya yaƙi a cikin musulunci domin musulunci da taɓa yin yaƙi ba sai a yaƙin bada da kuma samun nasarar sahabbai a kan rundunar kafirai duk wannan ba ne a tarihin musulunci da kuma wato ban haƙuri ga waɗanda aka kashe musu mutane da kuma meye makoman mutanen da aka kashe a wurin yaƙi ɗin a tsarin musulunci da yadda ya kamata musulmi ya kasance wajen zaruntakansa da mutuncinsa da tsayawansa daren a gaban waɗanda suke mabarnata da da wato zamansa mai tsaurin zuciya a kan gaskiya sannan ta kawo maganganu da yawa a kan wato yanayin waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana nuna ƙoƙarinsu wajen turjiya a gaban makiya Allah subhanahu wata'ala tana tunatar da su cewa wannan turjiya da suka yi ba zai tafi a banza ba akwai riba a cikinsa don haka idan suka gamu da waɗanda za su yaƙe su tsaya su yi ga su yi wato su yi katanga guda ɗaya su zama kaman bunyanin marsu wato su tsaya babu tsoro ba juyawa babu ba da baya wanda aka ce shi ya yi shahada wanda ya tsira kuma ya samu nasara zai samu musulunci nasara ya Allah ya Allah ya allazina amanu zalika ismu allazina kafaru zahaban fala tuwalluhum al-adbar sannan a ciki akwai kira zuwa ga biyayya ga shugaba duk wanda aka riga aka nada muku a matsayin shugaba to ku masa biyayya domin saba masa saba ma umarnin Allah subhanahu wata'ala ne wanda saba masa zai kawo rushewai rushewan al'umma musamman a wurin yaki idan aka saba wa kwamandan yaki to zai kawo munan nasara akan nasarar makiya akan musulmi sannan ta yi bayanin cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke kiran su zuwa gare shi fa ba mutuwa bane a zahiri mutum an ce maka ka zo ka yi ka zo ka yaki kamar ana kiran ka zuwa ga mutuwa ne amma a koye ana kiran ka zuwa ga rayuwa ne saboda shi musulunci bai taɓa yin yaki ba yayi bai yaki da wuri ba ya yi haƙuri an kakkashe mutane da yawa a makka an ɗaɗɗaure su an azabtar da su an sayar da su an bautar da su ƙarshe an kore su suka yi hijira suka bar madina a makka suka tafi madina aka bi su da mummunan manufa a can madinan ne tukunna suka samu suka ɗan kare kansu kuma kowane lokaci sai gayya ake a kai musu hari har aka yi a hazabu duk kafiran yankin laraba ma suka haɗa kai suka yi ƙungiya guda ɗaya suka je wai sai an cire madina ƙarshe ma zan musulmi ba su da kayan faɗan ma da za su kare kansu sai dai suka tona rami suka kewaye madina suka yi kare mahara suka rinka kare kansu ta gefe ɗaya sai Allah ne ya zo ya yaki in ba za ka bada a azaba an gama da musulmi domin shirin da suka yi kenan gayyan abin da ake ce wato kamar yanzu yadda ake allied forces su haɗu ko ina daga ko ina mayaka suka zo suka kewaye mali da yahudu kuma wanda an yi amana da su ma suka karya amana suka ba da goyon baya ma mayakan da suka taho daga nesa to aka aka shawara manzo Allah ya shawara to ya za mu yi a cikin a tona ko ina inda in sun zo ta ko ina za mu iya kare su ne to amma a tona rami ya zamanto masu kibiya da maki sai su tsaya a bakin rami ba za ka iya tahowa da maki da dokin ka ka dangaro ba in ka gangaro ramin a fadawa za ka yi a rami sannan kuma in ka zo sai a ɗauke ka da kibiya a mayar da kai masu yaƙi kuma su zo su ƙofa ɗaya sai a yi ta yaƙi suka zo ba larawa ba za ba ganin haka ba salman fara shi ne suka ba da wannan shawara sun yi shirin yaƙi kafin su iso madina an yi tona wannan rami an yi komi an yi garkuwa to suka zo suka zauna ana wannan tirjiya to daga nan kuma musulmi suka tabbatar wannan addini na Allah ne taimakon Allah ne inda kawai bayan za su yi da wa'annan mayaka bayan za su yi da su amma Allah sai ya kawo iska da guguwa da kuma rashin haɗin kai abin ya hargi tsaye ga baki ɗaya iska ya goyi tun ɓake lemomin ya ta wagule su da ƙasa ya tun sahara ce ta binne suka tattara dai ƙarfe suka gudu suka koma da su gudu su goma to manzo Allah ce to da me Allah da wa Allah ya dan ba da ku ba yahuda kuna makwabtan mu kun je kun ba wa makiyan mu goyen baya sannan aka zo aka yi to nan ne musulunci ya fara tufa yanzu fa dole ne musulmi su yi yaki to shi Allah subhanahu wataala a wannan kura na gaya mana cewa yaki ba wai muna yakin nan dan mu an sa ku yaki dan ku mutu bane an sa ku yaki dan ku rayu domin wannan gariya da aka ba dan ni ne yakin da inda Allah da kowa ya mutu ko to da haka yakin nan kuna yi ne dan ku kwaci ranku eh in mutum ya san in ya kawo masa hari kai ma za ka kai masa har sai ka ga bayansa ka yi nasara a kansa ba zai kawo hari ba amma an san ku toka ne ku shara ne kowa ma zai ta samu kwari yana ta kashe ku yanzu me yasa ake ta kashe mutane saboda mutane sun zama shara kawai an san ba su da komai a hannu su ba ba su abin da su kare kansu ba wanda aka ce su kare su kuma ba kare su suke yi saboda haka kawai sai aka sani an do kawai duran da aka dama an nemo mutane ɗari kawai suka hau mashin da bindigogi kawai su kora mutane kamar hawa ka gani to amma da wanda za su zo za su tunce kuma in sun same su a shirye kuke to kaga ashe to ashe kaga ashe ya kare kankun nan raya kanku kuka na'am duk dai wannan sura ta yi magana a kai wanda insha Allah na ga lokaci ya matso gobe insha Allah a kai za mu taki daga nan gurin da muka tsaya insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الهداية العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وعليكم السلام abin da ya shafi na'am na'am na'am na'am don wannan ai wannan ai imani ne sa cewa bai kamata ba wani zo ka ba shi wani abu ba ai kai ma kana raina abin da kake yi ba riya bane rita ai ni ne nake ma sai na yi kaza ko kuma dan dai a ce kaza shine riya ai riya daga jin kalmar larabcin ma tana zuwa yura'una nasa ai yuruna nasa amalaku shi yasa riyan ai ta kasu kashi biyu akwai riya akwai sum'a riya ita a aiki take kai abu a ce ai dan a ce kai ai ba wanda ya iya sai wani ko ba wanda ya gwanan ce wajen yin kaza sai wani ka zo kana sallah ne kana dubbo kada ai wannan ya iya sallah kaga kai bukatan ka a gani a ce a yaba ba wai bukatar da kawai kai sallah yadda Allah yake so ba sum'a kuma wajen abin da ya shafi magana ne karatun qur'ani tana yi dan mutane su ce ai wani akwai iya kira kowa ne ai ba mai karatu irin nasa wa'annan su ne kuma ake shine kuma bangaren sum'a duriya ne amma dan ka dauki wani abu ka bayar dan kana cewa ko wani bai kamata masa ai wannan ba riya san ba riya